السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda muka yi alkawari a ƙarshen halka ta bakwai na wannan darasi na littafin na haulwazi matsala ta sanawiyya cewa za mu zo mu karasa littafin wato daga halka ta takwas zuwa ƙarshen jizo'i guda uku za mu karasa su a daura to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu a wannan masallaci na alhaji ta tagala kamar yadda bara muka samu muka yi daura wannan masallaci to a yau ma mun zo za mu karasa waɗannan ajiza guda uku na nahawul wadi marhala ta sanawiyya idan kuma muka soke lissafi idan akwai lokaci da ya rage mana a ranakun da muka ɗauka na dauran malamai sun ba da shawara da a sa tafsir jalalaini to hakika karance-karancen da muke yi din bai kai marhalar zo mu fara karantar da tafsiri ba saboda kasancewar tafsiri yana bukatar wasu fannoni ilimi da yawa wanda a tsarin karatun nan namu wasu ko tabo su ba mu ba amma mun duba akwai waɗanda suke kawwanannu dama suna sun buɗe ido sun yi karatu kuma suna yin tafsiri to duba wannan din muka ga bai kamata muna karatu mu dinga duba maslahar janibi guda dai ba bangare guda dai ba to sai muna duba kuma maslahar bangaren waɗanda already dama suna zuwa wannan karatu saboda samun fawa'idi yawancin karatun da muke daga baya littattafan da muke karanta daga baya dama sun karanta kaga su ma a dinga duba nasu haƙƙin da kuma masalihinsu a dinga a saka wasu littattafai waɗanda za su kasance a sasiya a gare su to domin haka ne suka ba mu shawarar cewa idan waɗannan ajiza guda uku da muka sa gaba wato za mu fara a inda muka tsaya a karatunmu na islamic center mu karasa ajiza guda uku gaba ɗaya in ya kare sauran ranakun da muke da su za mu karanta tafsirin jalalai ne ma'ana za mu karanta tafsir jalalaini za mu dinga jin kawai jalalaini din ne duk wani abin da mai jalalaini bai kawo shi ba bai yi batunsa ba na tafsiri ba za mu kawo ba a ciki ma'ana jalalaini kawai shi za mu ci bayan da tafsirin da muka saba muna yi a ramadan shi za mu yi ba in ka ga mun dan fita to karin bayani ne akan wani abin da shi ne jalalaini din ya faɗa ko ya kawo ba sabon abu ba ne wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun karasa waɗanda ajiza guda uku ɗin sannan kamar yadda muka yi bayani wannan daura da muka shirya za mu yi karatun awa biyu daga hudu zuwa shida sai mu ba da break mu huta amma in son samu ne masu karatu ba mu so a ce sun fita waje ba saboda waje din akwai afa kakan iya fita wani uzuri na gida ko wani abu ya taso ka kasa dawowa sai sun samu ne abinda muka fi so ka zo nan ka zo sai karfe takwas mun gama mun sallan gida za ka koma gida amma idan uzurin muhimmi ne to babu laifi mutum ya koma amma ya dawo karfe bakwai daidai za mu dawo mu daura zuwa karfe takwas wato za mu yi karatun awa kenan hudu zuwa shida sai kuma bakwai zuwa takwas daga shida zuwa bakwai kuma wannan hutu ne wanda za mu dawo karatun dare wanda shi ne a takaice kamar yadda Allah ya ba mu ikon aiwatarwa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon karatarwa kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikhlasu duk abin da muke yi ya gyara mana niyoyin ya ba mu ladan abin da za mu karanta shi za mu tashi a shafi na saba'in da shida a wannan nufa shafi na saba'in da shida wato inda muka tsaya a darasin na islamic center kenan shine sabbin fa'ili أو نائبه مسد الخبر سد الفائل أو نائبه مسد الخبر معناه في فائل هو نائب الفائل إن زي زو يمامي يمامي ولن دا خبر يكي زما ذاك يكاو مبتدا كاكاو مسا خبر كسي ذاك يكاو مبتدا كاكاو فائل هو كاكاو نائب الفائل ya toshe inda shi khabarul mubtada din yake zama to anan yana so ya karantar da mu lokacin da zamu samu mubtada wannan mubtada din maimakon a kawo masa khabarul mubtada sai a kawo fa'ili ko na'ibul fa'il na'ibin fa'ili wannan fa'ilin ko na'ibul fa'il sai ya toshe ya mamaye inda khabar din yake zama shi sai ya zauna a wajen wannan shine tarihin din ko unwanin wannan darasin sai misalai kamar haka al'amsila misalai ma musafirun akuka amuti'u amuti'u lil khadimu ma mafdulu lil musafir ما مسافر أخواك أمطيء للخادمون ما مفضول للمصابرون ما مسافران أخواك أمطيعون الخادمون ما مخذولون المصابرون مجموعة فرق ما مسافر أخوك أنك وما وأن حرف النفي ذاك أمطيع للخادم أنك وحمزة الاستفهام آ مطيع لبيعني sannan ka kawo ma mafuzulu shi kuma an kawo ma abinda zai bamu wannan shine zai bamu a majmu'a na biyu ma musafirun akhawaka amuti'un lil khadimuna ma mafuzulun lil musadiruna kowanne an jingina shi da harfin nafi ko harfin istifham wannan abin da zamu dauka anan shine a duk lokacin da kake so kake so ka kawo mubtada ka kawo mishi fa'ili ko na'ibul fa'il sadda masaddal khabar dole wannan mubtada din ka jingina mishi harfun nafi ko ka jingina mishi harful istifham wannan a mazhaba na basrawa kenan amma su kufawa suna ganin cewa haka kurun ma ba tare da harfin nafi ko harful istifham ba za ka iya kawo mubtada ka kawo miki fa'ili ko na'ibul fa'il ya zaman to sadda musaddar khabar to da ke mazhaban basara shine ake amfani da shi a iradi to shine a misalan nan da ya kawo mana sai ya kawo mana da harfin nafi da kuma harfin istifani kamar yadda muke gani a rubuce a nan idan muka ɗauka ma musafirun akuka musafirun ma musafirun akuka anan akwai ga musafirun ga akwai akuka akwai muti'un akwai alqadim akwai maqdulun akwai almusadir to anan musafirun din nan zaka dauke shi mubtada ne mubtada zaka dauke shi akuka sai ka dauke shi fa'ili ne na musafirun din sadda masaddal khabar fa'ilin musafir sadda masaddal khabar idan ka ce a muti'un ilqadimu muti'un za ka ɗauke shi mubtada ne sannan alqadimu za ka ɗauke shi fa'ili ne na muti'un sadda masaddar khabar mafdulun za ka ɗauke shi mubtada almusabiru na'ibul fa'il ne sadda masaddar khabar abin da yasa ake cewa a fa'ili saboda idan ka ga mubtada din ya zama ismul fa'il ne mubtadan ya zamo ismul fa'il to ismin da zaka kawo a gaban sa fa'ili ne sadda masaddar khabar amma idan mubtada din ya zamanto ismul maf'ul ismin da zaka kawo a gaban sa na'ibul fa'il ne sadda masaddar khabar me hikimar wannan hikimar wannan duk inda kaga ismul fa'il an dauko shi ne daga fi'ili ma'lumi misali musafirun dinnan an dauko shi ne a safara ko an ɗauko shi daga yusafiru amma makudulun ɗin nan an ɗauko shi daga kuzila kace kuzila kaga fi'ili ne mabni lil mashhur ko yukhzalu yukhzalu fi'ili ne mabni lil mashhur to kasancewar ismul fa'il ana ɗauko shi daga fi'ili mabni lil ma'lum shi kuma ismul maf'ul ana ɗauko shi fi'ili mabni lil mashhur to idan ka kawo ismul fa'il abin nan fa'ilin fa'ili za ka kawo sadda masaddal khabar idan ka kawo ismul maf'ul shi kuma na'ibul fa'il za ka kawo sadda masaddal khabar wannan abu na abu na biyu kenan abu na farko din mun ce shi mubtada din da za ka nema masa fa'ili ko za ka nema masa na'ibul fa'il dole ka jingina harfin nafi ko ka jingina harfu istifham a tare da shi wannan abu na farko abu na biyu shine shi mubtada din da ka kawo mishi fa'ili wannan ismul fa'il din an dauko shi daga fi'ili ma'lumi mubtada din da ka kawo mishi na'ibul fa'il shi wannan ismul maf'ul din an dauko shi ne daga fi'ili mabni lil mashhur abu na biyu kenan ba to abu na uku me yasa ne anan me yasa ne anan akuka da alqadim da almusabi akuka da alqadim muka ce fa'ili ne sannan almusabiru muka ce naibul fa'ili ne alhali fa'ili da naibul fa'il ba a samun su sai da fi'ili anan kuma babu fi'ili an san wannan tambayan shi mubtada din yana da hukuncin fi'ili ne da kace a musa a musafiru a musafirun akuka kaman ka ce a yusafiru akuka ne in ka cire wannan mubtada din musafirun din to za ka iya kawo fi'ili kasa a wajen za ka iya cewa a yusafiru akuka kaga zai zama daidai ko ka kawo fi'ili madi kasa a safara akuka zai zauna a wajen sannan idan ka ci a mutsi'un khadimu za ka iya cire mutsi'un din ka sa fi'ili a wajen zai zauna za ka ce a yuti'ul khadimu a yuti'ul khadimu ko ka ce a ata al khadimu a ata al khadimu kamar yadda shi fi'il mudari'i ko kamar yadda shi fi'il madi sannan lokacin da ka kawo naibul fa'il ka ce a maqdulun al khadimu asalinsa ko ma maqdulun al khadimu asalinsa ما يخذل الخادم ما يخذل في في المضارعين مبني المشهور كما خذل الخاد ما خذل المصابر كما يخذل المصابر المصابر ne kenan wannan mubtada din mun kira shi mubtada ne a suna kawai amma yana da hukunci na fi'ili ne saboda haka ne abin da ya zo a bayansa muka ce mishi fa'ili ne ko muka ce mishi na'ibul fa'il ne saboda ba a samu fa'ili ba a samu na'ibul fa'il sai da fi'ili wannan mubtada din mun awwala shi mun juya shi asalin sa fi'ili ne to shi yasa wannan ismin na gaban sa ya zamanto na'ibul fa'il idan ismul fa'il ne ya zamanto ya zama fa'il in ya zama fa'il idan ismul fa'il ne ya zamanto na'ibul fa'il idan ya zamanto ismul maf'ul ne to wannan kenan a wannan abin da muka yi wannan abin da muka yi a wannan iradin da muka yi to shine kuma a majmu'a na biyu ma musafirun aku ma musafirun akhawaka amuti'unil khadimuna ma maqdulunil musafiruna sai dai bambancin na farko da na biyu din na farkon nan da kace ma musafirun akuka shi musafirun din wanda mubtada ne da muti'un da mafdulun din zaka ga mufradi ne sannan fa'ilin ko na'ibul fa'il din da muka kawo musu akuka alqadimu almusafiru zaka ga cewa mufradi ne shi ma to a wannan wurin kana da irabi kala biyu irabi na farko shine irabin da muka yi misali kace ma kace harfun nafi musafirun zaka ce mubtada zaka ce mubtada akuka sai kace fa'il sadda musaddar khabar a misali na biyu alhamza hamzatu listifham muti'un zaka ce mubtada alqadimu zaka ce fa'il sadda musaddar khabar a misali na uku ما حرف النفي مقبول ذاك مبتدا المصاب المصابر نائب الفاعل سد مسد الخبر wannan iradi na farko kenan to iradi na biyu da jaizi ne shi ma idan ka ce ma in ka ce ma ka ce ma harfin nafi sai ka ce musafirun din zaka ce khabar muqaddam akuka mubtada muakhar muti'un khabar muqaddam القادم مبتدا مؤخر مفضول الخبر مقدم المصادر مبتدا مؤخر ma'anar wannan kuwa kaman ka ji asalinsa akuka musafirun alqadimu muti'un al-musadiru maqzulun kamar haka ne kaga mubtada da khabar ne to da kake so ka mayar da shi fa'ili shi ya zamanto fa'i mubtada din ya zamanto fa'ili to sai ka juya abin kace a musa ma musafirun akuka saboda ta wannan hanya ne akuka din zai zamanto fa'ili kace a muti'un a muti'un lil qadim ta wannan hanya ne al qadim din zai zamanto fa'ili sai kace ba mafdulun lil musabir ta wannan hanya ne al musabir zai zamanto na'ibul fa'il wannan kaga kana da irabi biyu kenan kada biyu ba to a majmu'a ta biyu din nan irabi kala da kawai kake da shi ma'ana akhawaka akhawaka fa'ili ne sadda masdar khabar القادمون فاعلين لسد مسد الخبر المصادرون نائب الفاعل لسد مسد الخبر ميسا abin da yasa anan ba zai yiwu kace musafirun da muti'un da maqdulun kace kowannen su kace khabar ne muqaddam ba zai yiwu ba abin da yasa ba zai yiwu ba tsakanin mubtada da khabar dole sai an samu tawabuti tawabuti sun zaman to daidai to ba ka ga anan idan kace musafirun muti'un maqdulun kace su khabar ne muqaddam su dun mufradai ne mubtadan da zaka mai da shi mubtada mu'akkar din shi kuma in ma ya kasance tasniya wa ma ya kasance jami misali ba zai yiwu a larabci kace asawaka musafirun ba kace wai asawaka mubtada musafirun khabar mubtada ba zai yiwu ba kamar da ba zai yiwu kace alqadimuna muti'un alqadimuna mubtada muti'un khabar mubtada ba zai yiwu ba kamar da ba zai yiwu kace almusabiruna mubtada makhzu makhzunun khabar mubtada ba zai yiwu ba me yasa saboda mubtada din tasniya ne ko jam'i khabar din kuma mufrad wanda a mubtada da khabar dole ne in mubtada ya zama mufradi khabar ya zama mufradi idan mubtada ya zama tasniya khabar ya zama to tasniya idan mubtada ya zama to jam'i to khabar ma ya zama to jam'i to saboda haka anan kawai dole ne kai iradin sa a musafirun zaka dauke shi mubtada ne mubtada ne marar khabar mubtada ne ba shi da khabar akawaka fa'ili ne sadda masaddar khabar muti'un mubtada ne marar khabar sannan alqadimuna fa'ili ne sadda masaddar khabar mafdul mubtada ne marar khabar almusadiruna na'ibul fa'il ne sadda masaddar khabar wannan iradin kadai zaka yi anan kawai idan muka zo majmu'a ta ta uku ما مسافران أخواك أمطيعون أمطيعون الخادمون ما مخذولون المصابرون زام جاءنا مبتدا وندا شيني مدى الخبر مكيني ما مسفائلي سد مسد الخبر أنا يا زمنتو جمعي كو يا زمنتو تسميع مثالي ما مسافران أخواك أمطيعون amuti'una al-khadimuna ma maqduruna al-musafiruna to anan anan batun mu zo mu ce fa'ili sadda masaddal khabar abun fa'ili sadda masaddal khabar ko na'ibul fa'il sadda masaddal khabar babu maganar sa anan kun san me yasa abin da yasa a jumma jumu'a ta farko da muka ce zai yiwu zai yiwu musafirun ya zamanto mubtada ya zamanto khabar muqaddam muti'un ya zamanto mubtada ya zama khabar muqaddam maqdulun ya zama mubtada ya zamanto khabar muqaddam din saboda shi musafirun din anan mufradi ne zaka iya mayar da shi fi'ili ayusafiru ayuti'u ayuqdalu ya zamanto fi'ili to kuma a babin fi'ili da fa'ili ba a tasniyan fi'ili fi'ili din koyaushe yana mufradinsa fa'ilin ne yake canjuwa misali zaka ce ja'a ja'a ja'a ar-rajul zaka ce ja'a ar-rajulan zaka ce ja'a ar-rijal ja'a din da yana nan a ifradinsa ar-rajulu ar-rajulan ar-rijal to anan idan ka ce musafirani din zaka ce mubtada ne akhawaka fa'ili sadda mustatir khabar to ka nuna cewa za a iya yin tasniyan fi'ili saboda shi wancan mubtada din da muka ce yana da fa'ili sadda musaddal khabar ya zamanto ja'izi ne ya zama ja'izi a nema masa fa'ili saboda an mayar da shi maimakon fi'ili ne maimakon fi'ili ne shi mufradi ne a nan ba zai yi mu mayar da musafirani da muti'una da maqduluna maimakon fi'ili ba dan me saboda fi'ili ba a tasniyarsa ba a jam'insa a lokacin da aka danganta masa fa'ili to kaga kenan anan iradi da kawai kake da shi wani iradi kake da shi guda daya shine musafirani khabar muqaddam muti'una khabar muqaddam maqduluna khabar muqaddam akhawaka da alkhadimuna almusabiruna kowannen su mutada ne muaka asalin sa kenan akhawaka musafirani alkhadimuna muti'una almusabiruna maqduluna hakan ne asalin kawai sai ka zo ka sa ma da hamzatul istifham din to kaga kenan waɗannan majmu'a guda uku majmu'a na farko majmu'a na farko kana da wajihi biyu mubtada fa'ili aw na'ib fa'il sadda musaddar khabar ko kuma khabar muqaddam mubtada mu'akkar shine wajihi guda biyu kenan a majmu'a ta biyu kuma kana da wajihi guda daya wani wajihi ne kawai mubtada madar khabari fa'ili sadda masaddin khabar a majmu'a ta biyu wannan wajibi guda ɗaya rak kake da shi a majmu'a ta uku kuma wajibi ɗaya kake da shi shine khabar muqaddam mubtada mu'akhkhar ma'ana na farkon kana da wajibi guda biyu duka khabar muqaddam mubtada mu'akhkhar ko mubtada madar khabari fa'ili aw na'ibul fa'il sadda masaddin khabar na biyu kuma kana da mubtada madal khabari fa'ili aw na'ibul fa'il sadda masadar khabar na uku kuma kawai mubtada mu'akhkhar khabar muqaddam khabar muqaddam mubtada mu'akhkhar wannan wajihi guda uku sune kake kake da su قالوا بياني أعجب القوائد يشترط في المبتدأ المشتق الذي يرفع فاعلا أو نائب أو نائب فاعل يسد مسد الخبر أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام يجي يشترط أنا شرطا تاوى في المبتدا مبتدا المشتق مبتدا مشتقي أظن ليس أنا يجي مك مشتقي إذا مبتدا بيزمن فو مشتق با بزي كلمة مثل فاعل يكون نائب الفاعل سد مسد الخبر با saboda mubtada dan kala biyu akwai mubtada mushtaq shine wanda aka dauko shi a fi'ili akwai mubtada ghairu mushtaq wanda ismi ne jamili ya zamanto kawai mubtada to a irin wannan idan mushtaqi ne asalin sa an dauko shi daga fi'ili misalin kace musafir kace muti'a kace maqdul kowanne ko ismul fa'il ko ismul maf'ul ne kowanne daga shi to amma to shi kuma ismul fa'il duk inda ka ganci to an ɗauko shi ne daga fi'ili to shi yasa anan yace maka mushtaqi mubtada din da ya zamanto mushtaq wanda aka ɗauko shi daga fi'ili idan aka mai da ismul fa'il din ko ismul maf'ul din maimakon fi'ilin sai a kawo fa'ili ko a kawo na'ibul fa'il shi yasa yace allazi yarfa'u fa'ilan wanda yake wa fa'ili rufa aw na'iba fa'il ko yake wa na'ibul fa'il rufa yasuddu masaddar khabar kowanne ko fa'ilin ko na'ibul fa'il yana toshe inda khabar yake zama an ya kuna an sharɗanta ya kasance mu'tamidan ala nafyin aw istifhamin an jingina shi da harfin nafi ko harfin istifham wannan ra'ayin kufawa kenan ma'ana inda anan zaka tire zaka ce musafirun akuka muti'un alqadimu maqdurun almusafiru kawai anan musafirun da mutai'un da maqdulun khabar ne muqaddam sannan akuka alqadim almusafir mubtada ne muakkar batun cewa na'ibi aw fa'ili aw na'ibul fa'il sadar musaddar khabar bab wannan a mazhaban kufawa kenan amma a mazhaban basrawa su a kufawa suna ganin cewa ja'izi ne ko ba na fiyo ko babu istifani ja'izi ne kai irabai kada biyun gaba ɗaya ja'izi ne a wajen to shi yasa yace an yakuna mu'tamidan ala nafyin aw istifhami idza kana al-mushtaq mufradan wa talihi mufradan idan mubtadan nan mushtaq mufradi ne abin da yaji bayan shi din shi ma mufradi ne jaz an yakuna al-mushtaq mubtada jaizi ne mushtaq din ya zama to mubtada wa ma ba'dahu fa'ilan aw na'iba fa'ilin sadda masaddar khabar abin da yake bayan sa fa'ili ko na'ibul fa'il sadda masaddar khabar mun bayyana cewa zai zama to fa'ili idan ismul fa'il ne zai zamanto na'ibul fa'il idan ismul maf'ul ne saboda ismul fa'il an dauko shi ne daga fi'ili ma'lumi ismul maf'ul kuma an dauko shi daga fi'ili majhuli kamar yadda muka karanta a cikin as-sarf al-wadi wa an yakuna al-mushtaq khabaran kuma zai yi wannan mushtaq din ya zamanto khabari ne muqaddaman khabar wanda aka gabatar da shi wa talihi abin da ya bi bayan shi mubtada muakhar ya zamanto mubtada ne muakhari ma'ana iraji guda biyu kenan idza kana al-mushtaq mufradan wa tali musamman musanna aw majmu'an idan mushtaq ya zamanto mufradi ne ismin da ya biyo bayan sa kuma musanna ne ko majmu'an ko jam'i ne wajaba an yakuna al-mushtaq mubtada wajibi ne mushtaq ya zamanto mubtada وما بعده فاعلا او نائب فاعل سد مسد الخبر abin da yake bayan sa ya zama fa'ili aw na'ibul fa'il sadda masaddar khabar me yasa mun riga ya mun bayyana daga baya saboda fa'ili din ismin da aka kawo tasniya ne ko jam'i in mubtada ne kake so ka mayar dole ne shi da khabar din sa su zaman to iri daya to shi kuma khabar din ya zaman to mufradi ne fa'ilin da ka kawo wanda kake so ka mai da shi mubtada to musanna ne ko jam'i ne saboda haka ba zai yiwu ka dawo da shi babi mubtada da khabar ba idza kana al-mushtaq musanna aw majmu'an idan mushtaqin musanna ne ko kuma jam'i wa talihi kadhalika abin da yabi bayan sa din shi ma haka yake wajaba shi ma ya wajaba ba jaza ba an yakuna al-mushtaq khabaran muqaddaman wannan wannan mushtaqin wajibi ne ya zama to khabari muqaddami wa tali abin da ya biyo bayan sa mubtada muakhar muakharan sai zaman to mubtada muakhar ne shi ma dalili mun riga ya mun bayyana ba a tasniyan fi'ili saboda idan kace ma musafirani akawaka kace musa kace akawakan nan fa'ili ne sadda musaddar khabar ko kace ma maqzulu lil musadiruna al musadiruna kace naib al fa'il ne sadda musaddar khabar ka nuna cewa ana tasmiyan ana tasmiyan ana tasmiya ko jam'in fi'ili kenan to tasmiya ko jam'in fi'ili shaz ne ba a la'akari da shi ba a kiyasta shi to saboda haka yace wajaba an yakuna al mushaqqu khabaran muqaddaman وتاليه مبتدا مؤخرا دول ne mustaqim ya zamanto khabar muqaddam abin da yabi bayan sai zamanto mubtada ne muakhar inna wama wala walata almushabbihatu bilaysa inna in kai in wama wala walata abubuwa ne guda hudu in da ma da la da lata lata din latin ne aka kara masa ta aka gada masa ta akwai wasu harufa wanda ake gada musu ta kaman summa kace summata summata kaman la kace lata ladin kawai zaida ne almushabbihat wanda suka yi kamanni bi laysa da laysa sun yi kamanni da laysa ne saboda suna iradi irin na iradin laysa misali dan kace laysa zaidun qa'iman laysa zaidun qa'iman laysa min akhawati kana kamar yadda muka karanta zaidun ismi na laysa qa'iman khabar na laysa to su wadannan in da ma da la da lata su uku nan wanda hakikan su hudun nan wanda hakikan nan gaskiya su uku ne kawai in ne da ma da la lata din la din ne aka kara ta din kawai illa iya ka malaman nawo suna ware shi saboda nasu igarabi iri daban ne yasa suke ware shi to wadannan za ka yi musu irabi irin irabi na laisa kamar yadda za su zo a misalai kamar haka al-qusuru shahiqa al-qusuru shahiqa gine-ginen nan masu tsawo ne haka cewa abu shahiq wato abu mai tsawo wanda za ka dinga hango iya iya kana kallonsa ya zama har zai sa maka ajishiya shi da ake ce shi shahika al-qusur manya-manyan gidaje dogaye shahika masu masu tsawo ne al-anharu fa'ida ƙoramin ruwa fa'ida masu kwararowa ne al-husunu mani'a al-husunu al-husun gidaje na ɓuya shi ake cewa hisunu al-husun mani'a waɗanda masu masu ba da kariya ne aka ce al-husun a gina manya-manyan gidaje a yi su da duwatsu yadda ko harbin su aka yi ba zai iya fuda shi ba yadda ko bom aka jefa ba zai iya tarwatsa shi ba to shi a dinga ɓoye yara ƙanana da mata ana yaki a waje aka gina shi ko a karkashin ƙasa shi ake cewa alhutu an ce mani'a wato masu ba da kariya ne masu ba da kariya ne azzaqairu kathir azzaqair abubuwan ajiya kathiratun masu yawa ne azzamanu musalimun zamani ne musalama ne ne kokarin neman sulhu da kai ne ashari'u muzayyinun titi ne shikowa ne alwaqtu waqtu nadama lokacin lokaci ne na nadama as-sa'atu sa'atu tauba lokacin lokaci ne na tuba wadannan duk mutada da kabar ne gaba daya daga numba na farko har zuwa numba na takwas to ka duba zamu jona musu waɗannan abubuwa guda hudu inil kusuru shahiqatan inil anharu fa'idatan mal husunu mani'atan ما الذخائر كثيرة لا زمان مسالما لا شارئ مزدهما لا توقت نداما لا تساءة توبة wannan kenan tun anan da aka kawo in aka sa to kaman ka ce laysal qusuru laysal qusuru shahikatan ne da kace mal husunu mani'a kamar kace laysa al husunu ko laysa al husunu mani'atan ne da kace la zamanun kamar kace laysa zamanun mutaliban ne da kace la sha la shari'ul mahaka da kace la tawakka nadama kamar kace la ta la tal waqtu waqta nadama ne kamar ka fadi haka ne ko laysa al waqtu waqta nadama kamar ka fadi haka ne to saboda haka in din da ma da la da la ka sun yi maka aiki da irabi irin na laifa yadda za ka ce laifa da ismin bayan sa marfu'i ne sannan kuma yana nasaban khabarul mutada to su ma waɗannan ismin bayan su marfu'i ne suna nasaban khabarul mutada illa iyaka shi la din daga cikin su da lata suna da sharuɗa wajen aiki da su din suna da sharuɗa na wajen aiki da su kamar da za mu bayani a ka'ida alƙa'ida ta'amalu in wa ma wala walaita ta'amalu in wa ma wala walata annafiyatu amala laisa yace in harfin nafi ma harfin nafi la harfin nafi la ta fi ma harfin nafi an ce sai ci annafiyatu wadanda suke kore abu amala laisa suna yin aiki irin na laisa da ke laisa shi ma kore abu yake yi fatarfa'u lisma sai waɗannan gaba ɗaya su yi wa ismi rufa wa tansibul khabara su yi wa khabarul mukada din nasaba irin aikin da laisa yake yi walakinnaha la ta'malu hadha al-amala sai dai ba za su yi aiki irin wannan aiki na laisa ba illa bi shuruɗin sai da sharuɗa sharuɗan su ne kamar haka فيشترط في أمل إن وما أن شرطا تاو أيك إن حرف النقي ما حرف النقي أن يتقدم اسمهما على الخبر اسم سبين جقبات خبر معنى كاو اسم تنتكن كاو خبر sabanin laisa laisa zaka iya kawo zaka iya gabatarwa zaka iya akarawa shi wannan dole ne ka kawo isim din a farko ka kawo kabar din a ƙarshe yadda muka faɗa misali ba ya ce inil anharu ko ya ce inil kusuru shahiqatan ba al kusuru isim din a farko shahiqatan kabar din a ƙarshe ba zai yiwu ka ce in shahiqatan al kusuru ba ka kawo kabar din farko ka kawo isin din a karshe ba zai yi ba sirrin wannan shine ka lura da ke larabci yare ne tsadarere yare ne ilahi luka ce ilahiyya kamar da ibnu jinni a cikin wannan littafin sa a wannan yake fada yake cewa larabci din luka ce ila luka ce ilahiyya tsadarere a haka ma in ka duba aka ce wane shine yake da aiki abin nasa ne sana'ansa ne to zaka ga cewa wanda ya koya wa wannan sana'a duk yadda ya kware galibi ba zai kai wanda ya koya masa to kamar haka ne to laisa wannan aikin nan nasa ya koya wa su in su ma sula sulaita sulata to shi din da yake nasa ne aikin ya kware to duk yadda duk yake so zai iya juya wannan aikin ko ka ce ليست القصور شاهقة وكتي ليست شاهقة القصور كجباتر كأخرى saboda shi ya san ko an gabatar ko an kara zai gane kayansa shi ne sana'ar ne ne aikin ne duk waɗannan da ke koya musu aikin aka yi to ya kasance in aka juya abun aka dagula ba za su gane ba to kamar wannan ne to saboda haka su din suka kasance suna da sharuɗa shi kuma nayi na kansa din ya kasance bayi da wani sharadi to saboda haka sharadin din din sharadin inda ma to ka gabatar da isinin su kuna ka kawo kabar ka yadda muka kawo a cikin misalai wa yusharatu fi amali la fawqa sharfayn lil mutaqaddimayn la kuma bayan wadancan sharuɗa guda biyun da muka gabatar na baya waɗancan sharuɗa guda biyu waɗaban da waɗancan sharuɗa guda biyu na baya da muka gabatar na farkon shi ne an yi taƙaddama su muha alƙabari na biyu shi ne wa Allah yantaki ba na fuyi kuma bi illa kar a warware na fuyi tudun da illa saboda suna cewa wai na fuyi na fi isbatu na fuyi na fi isbatu misalin wannan shi ne idan ka ce ilil kusuru shariƙatan in din guda ɗaya ne ka kawo misali amma ka ce inil kusuru illa shahi katan in din da ka kawo harkun nafi ne amma babu ka rusa shi kawo da wani haka ne idan ka ce mal kusuru shahi katan to ma din harfin nafi ne amma idan ka ce mal kusuru illa shahi katan ka warware wancan ma din da me da wannan illa din saboda ma'anarsa al-qusuru shahiqatun ne tukuna ka sa masa kasari hasari ya shiga ciki kawai wannan shine ma'anarsa shi kuma misali ga na farko inil qusuru shahiqatan ko mal qusuru shahiqatan ka kore abin ne ka ce waɗannan gidaje ba dogaye bane korewa kai amma idan ka ce mal qusuru waɗannan gidaje illa shahiqatan dogaye ne kawai masu tsawo ne kawai ba gajeru ba kaga ka tabbatar ba korewa kai ba saboda haka a irin wannan in ka warware in ka warware harfin nafi din da illa to a wannan lokaci ba za su yi aikin ba ba za su yi wannan aiki din ba to shine sharuɗa guda biyun kenan haka nan idan ka maimaita madin misali idan ka ce in inil kusuru shahikatan in inil kusuru shahikatan ko ka ce ma mal kusuru shahikatan ana cewa nafiyun nafi isbatan ne to a wannan lokaci idan ba ta'kidul lafzi kake nufi da wannan ibara ba to shi ma ba zai maka wannan aiki din ba saboda ka kore korewa ya zamanto isbati da nafiyun nafi isbatu to bayan waɗannan sharuɗa guda biyu bayan waɗannan sharuɗa guda biyu to ana bukatan wani sharadi a aiki na da wannan sharadi shine an yakuna ma'amulaha nakiratayn ma'amulai guda biyu duka nasa su zaman to na kirori ne ma'ana ismin da khabar din duk su zaman to na kira ne kamar yadda ya kawo maka misali yace maka la zamanun musaliman kaga zamanun na kira ne musaliman shi ma na kira ne haka la shari'un muzdahiman kowanne daga cikin ma'amulansa guda biyu isminsa kabar ɗinsa kowannen kowannen su ya zamanto na kira wannan sharadi na uku bayan wadannan sharuɗa guda biyu kenan wa yashtaratu fi amali la ta shi kuma la ne ta wato la ta an an shartanta wajen aikin sa an yakuna ismuha wa khabaruha ismai zamani ism din da kabar din kowanne su ya zama to ismu zaman ne ma'ana wani ismi ne da yake nuna ma'ana zamani sannan wa an yuhu dafa ahaduhuma a cire ɗaya daga cikin a cire kabar din ko a cire ism din ɗaya daga cikin tarjihi wannan wani abu ne daban wasu malaman nawa su ce an fi so ka cire kabar din wasu ce an fi so ka cire ismi wannan wani abu ne daban amma dai ka cire ɗaya daga ciki ya zo a cikin Qur'ani abu daya wala ta hina mana wala ta hina mana anan wala ta hina mana wala talhinu hina mana wala talhinu hina mana shi al-Imam Sibawayhi da ya kawo mas'alar lata a cikin al-kitab a cikin al-kitab wato shi bai kayyace shi ba ya kawo misali da fiyin ne sai shurrahul kitab suka yi sabani wasu suka suka fahimci cewa fiyin din kawai shi yake fiyin din kawai yake nufi ma'ana wannan kuwa ne idan ka yi amfani da zarfu zaman ko ismu zaman shi to anan ne lata zai yi aiki sauran asma'u zaman din in ba hin bane kai amfani da su lata ba dai aiki wasu suka fahimci haka wasu kuma suka fahimci cewa kawai zarfu yake miki shina din zarfu ne kawai zarfu yake miki duk zarfin da ka kawo walata zai aiki daga ciki shi yasa shine littafin nan ko masu littafin nan suka kawo ma misali da waqtu da sa'a za al waqtu waqtu nadama as-sa'atu sa'atu tauba to anan kenan idan kace la ta waqta nadama asalin sa la ta waqtu waqta nadama asalin sa la ta sa'atu sa'ata nadama kenan an cire isim din ne anan inda zaka ce la ta waqtu nadama la ta sa'atu nadama ka cire khabar din kenan kaga kenan an yi amfani da abin nan alwaqtu an yi amfani da sa'a wanda kowanne daga cikin isim zaman ne wannan shi abin da yawancin basurawa suka tafi a kai kenan cewa al-imam Sibawai yana nufin zarfu ne kawai to shi yasa anan yace ma wa an yuhzafa ahaduhuma a cire ɗaya daga cikin Qur'ani da yace wala tahina manas wala talhinu hina manas lokacin ba lokaci ne na neman tsira ba ba lokaci ne da za ka yi kokarin ka gudu ko ka tsira gudu da tsiran ina za ka a lahiran za ka gudu kana da wani katanga ne da za ka je ka buya ka daɗe ba a ganin ka to shi ne shi shi qur'ani sai ya cire qur'ani sai ya cire ismi ya bar khabar kai wasu saboda wannan suke rajjaha cire ismi ya bar khabar kai wasu kuma suka ce ai qur'ani baya daga cikin sharuɗansa ya kawo lugha fusha saboda haka cire cire khabar din shine yake saboda shi qur'ani sharadin sa shine muwafaqatul arabiyya kawai yayi daidai da larabci da irabi wannan arabiyya ba sharadi bane ta zama fusha ko ta zama fasiha kawai dai ta zama qur'ani ya zama sun muwafiq ne lil arabiyya wannan shine زيادة الباء في خبر ليس وما زيادة الباء كارباء fi khabari laysa wa ma khabar din laysa da ma in ka ga dama za ka kara ba za'ida misalin wannan shine laysa al-faqru aiban laysa laysa taqdiru mahmudan laysa al-isabu musidan sai ka ce laysa al-faqru bi aibin laysa taqdiru bi mahmudin laysa laysa al-isabu bi musidan amma kuma za ka ce ma idrakul ula sahlan ma ta'abul amilina sa'ian mattanafusu mazmuman sai ka ce ma idrakul ula bi sahlin ma ta'abul amilina bi da'iya mattanafusu bi mazmumin mattanafusu bi mazmumin to in ka lura anan yace laysa al-faqru aiban talauci ba aibi bane laisa tafsiru mahamudan mako ba abin yabo ba ne mako mako haka ce tafsir shi ne wato kwakwaf haka mutane ana iya samun wannan sai din abu abu ne misali wani abokinka yana da bukata kana da dan naira ashirin ko hamsin ko ɗari a jikinka ya ce ya wani akwai za a ɗan samu naira ashirin ne ko naira talatin ba wanda za a sha ba ya ce a canji canji ne babu canji ne babu eh an canji ne ai za a iya samu a wannan shago shi kuma akwai naira ɗari ko ko hamsin a jikinka sai wannan ya ke cewa sarkatiru wani kuma ba ruwansa ko naira ɗarin ne ya gashi nan akwai zai bayar da shi takdir yace ba abin yabo bane saboda kokari ne na yin rowa ko dabaru ne na yin rowa laysa al-isabu mufidan ita kuma shine zargi shi kuma ba ba mai amfani bane saboda zai sa wanda ka zarga din duniya zai sa shi kunya haka ce aitab ko mu'ataba shine mutum ne yayi maka wani abun da ba daidai ba misali kaga yace ki daurin aure to da kuka haɗu da shi da farko wani yadda muke da kai ba kai maka an duka shi na daura da kake zuwa sai ya ji duniya to in ka haka haɗu da shi da in ya ce ma ai ban samu lokaci bane a ba ai akwai wanda suka halarta ai ai ba dole bane daurin aure ko suna ce kowa ya ya zo kawai dan kai kadai ba ba ka zo ba yaka kawo zuri ai ba wani abu ba komai kawai karka zargi ita sun yace ba abu ne wanda yake da amfani ba saboda sai sa musulmi kunya to anan idan ka ce laysa al-faqr bi aibin laysa at-tafsir bi mahmudin laysa al-itab laysa al-itab bi mufid ma'anar wannan jumla da wannan jumla ce ɗaya ne sai dai bambancin su shine ka karfafa wannan ma'anan ne idan ka ce laysa al-faqr aiban kace talauci talauci ba aibi bane idan ka ce laysal faqru bi aibi talauci san ba aibi bane san ba aibi bane wannan baɗin ya ƙara akkada maka da ma'anan idan ka ce laysal tafsiru mahmudan mako ba abin yabo bane kace laysal tafsiru bi mahmudin mako san ba abin yabo bane ka dan karfafa jumlar da ma'ana saboda az-zawai ko furuqu az-zawai تفيد التأكيد كما إذا ما لم علم المعاني في بيناها إذا كتي ما إدراك الأولى سهلا ما إدراك الأولى سهلا رزقا أو ككا تقوان بانجري كون إلي كون جوتيا كون سروتا فأبديني سوتيبا مات أبو العاملين ضائعا wahalwalu ko wahalan masu aiki ba ya tafi banza ba ne mattanafusu mazmuman gasa ba abin kushiya ba ne to idan ka sa ba ka ce ma idrakul ula bi sahlin ma ta'abul amilina bi da'i'in mattanafusu bi mazmumin ka akka da ma'anan ne kamar yadda muka bayyana a laisa din to saboda haka ja'izi ne kai nasaban ja'izi ne kai nasaba ja'izi ne kuma kai jarran sadaba in kai jarran sadaba iradin sa da zaka yi idan ka ce laysa al-faqru bi aibin al-faqru zaka ce ismu laysa marfu wannan ba iskali wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhirih bi aibin kuma zaka ce khabaru laysa mansubun zaka ce wa alamatu nasbihi ذاك فتحة فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة بحركة حرف الجر الزائد ذاك عيب أن خبر لينا ليس منسوب وعلامة نسبه ذاك فتحة مقدرة على آخره فتحة مقدرة أكرشه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة harfin jarri za'i mana wannan harfin jarri din karfi da yaji ya murda nasaban ya juye fatan ya mai tafi kasa amma ba da haka ba gungu ne na nasaba wannan shine mana amin zuhur ya istighal mahalli bi harakati harfin jarri za'i kenan wannan shine iradin sa القاعدة يجوز أن يسترن خبر ليس وما بالباء الزائدة yace ja'izi ne ma'ana ba wajibi ba ja'izi ne ka kusantar da ko ka hada kabar din laysa da ma da ba za'ida fa yujarru fil lafzi kun ji ko yace sai ai masa jarra a lafazi a lafazi sai ai masa jarra wa yabqa mansuban fi taqdir sai kasance mansubi a taqdirance a taqdirance أفعال المقاربة والرجاء والشروع أفعال المقاربة والرجاء والشروع وكنت إليه بداء والإنداء وكنت إرادة يزمن توفيقاً كيا ومعنى يبون بنت أفعال المقاربة كوني في إليه ولن تكي نون كسنشي من أبو كان سوك نون كسنشي أو كور أبو ذات أفانيدتي الرجاء كما في إليه ولن تكي قوكاً aukuwar abu da su ma'ana filan da kake so ka nuna tana son waɗannan abubuwa dai in son samu ne abin ya wakana da su ne af'alu rajai af'alu shuru'i kuma su ake cewa af'alu insha filan da kake so ka nuna abin ya ci gaba bai tsaya ba abin ya ci gaba bai tsaya ba to su hukuncin su ɗaya ne wasu daga cikin su kamar af'alul muqaraba af'alul muqaraba za ka iya sa wa wasu su'an ka cire wa wasu su'an af'alun raja su ma haka sai dai af'alun muqaraba yawancin su su ana cire an af'alun raja yawanci kuma ana sa'an su kuma af'alun shuru'i ba a sa'an a kabar din dukkan su kuma suna aiki irin na kana ne dukkan su suna aiki na irin irin na kana ne shi su ana ce musu akawatu kada ne dan ba kana ne nun ba akawatu kada ake ce musu ɗan uwan kada shi kada din kuma yana daga cikin yana aiki irin na kana yana aiki irin na kana misalai kuma kamar haka al'amsila kadati shamsu tazidu kadati safinatu tagruku كرب كرب الشتاء ينقضي كرب الماء يجمد أوشك المال أن ينفد يوشك المريض أن يبرأ ولم نسون أفعال المقاربة كنا إنك كادت الشمس تبيد فولا كأن فولا كأن رانا تبشي إذا كتير كادت السفينة تغرق فولا كأن جلد الروا تنسي الروا in ka ce karaba shita'u yanqadi saura kaɗan lokacin sanyi ya wuce karabar mawu ya jumudu saura kaɗan ruwa ya daskare kama a firish kenan aw takal malu an yanfada saura kaɗan dukiya ya ƙare in ka ce yushi kulmaridu an yabra saura kaɗan madallaci ya ya warke kenan za ka ga yawanci filansa ba a sa masa alba shi kuma af'alur rajai asaddiqu an yanfarija asassa'idu an yusiba haral ghamamu an yankasha haral ghaibu an yahdura ikhlaw lakal mujribu an yatuba ikhlaw lakal hawam an ya'tadila asada harada ikhlaw laka kowanne daga cikin af'alur rajai ma'anan sai da asa ma'anan asa ta da sannu ko muna san ran muna san ran kunci zai jaye asa an yanfarij al kharaj atasaidu an yusiba muna san sa ran makwaraucin nan zai sabo zai harbo jara jara al ghamam an yankashi'a har al ghamam an yankashi'a da sa ran gajimare ya yaye har al ghaibu an yahdura da sa ran wanda baya nan ko wanda ya bata ya zo ikhlau laqal muznibu an yatuba da tsaran mai laifin nan ya tuba ikhlau laqal hawau an yatadila da tsaran sararin samaniya ko iskan sararin samaniya ya dide ta ya zama to normal kenan wadannan su ne af'alu waja shara'a tiflu yabki yaro ya ci gaba da kuka ma'ana kukansa har yanzu bai tsaya ba shari'ar jaiki ya taharrar rundunan sojoji sun ci gaba da harrakawa tafiya kenan an sha'ati sama'u tamturu sama ta ci gaba da zubar da ruwa an sha'ar ra'adu yaqtibu aradu ya ci gaba da wato ya kafasi wato ya ci gaba da jefa jefa abin nan ra'ayin shi akhadha thawbu yabla abin nan tufa ya fara tsufa akhadha al-bina'u yanharu gini kuma ya fara tsagewa waɗannan wasu ne daga cikin idai na na shuru kenan suna da yawa sun kai su idai kamar goma sha daga cikin su akwai su alika daga cikin su akwai su fatika daga ciki kuma akwai akwai maza abu da ya kamata mu yi bayani a kansa a nan shine duk wani filin da ka gani isini ya zo a gabansa bayan wannan ismin kuma ka ga fi lubudari a gabansa wannan fi'ili yana daga cikin af'alu shuru fi'ili ka kawo gabansa ismi kaga ismin nan zaka dauke shi kamar fa'ili ba to in fa'ili ne ai maf'ulu zaka nema ko idan kuma fi'ili lazimi ne zaman to bahi da maf'ul ko to shi wannan maimakon fi'ilin da ka gani ismin gaban ismin maimakon wani ismi ya zo ya zaman to maf'ulinsa sa kawai kaga kuma wani fi'ili daga bisani ya kaga ismi ne tsakanin fi'ilai guda biyu ko ba haka ba ismi ne tsakanin fi'ilai guda biyu fi'ili na farkon madi ne fi'ili na biyu kuma mutari'i ne tsakiyan kuma ismi tsakiyan ismi ne to in kaga wannan kawai yana daga cikin af'alu shuhudi yana daga cikin af'alu shuhudi abinda zaka bambanta su tsakanin su da af'alul muqaraba shine su af'alul muqaraba suna nuna ma'anan kusanci ne shi su kuma waɗannan suna nuna ma'ana na ci gaba da abu ne sannan kuma idan wannan fi'ili da ya kasance daga cikin af'alu shuru'i in yana da wani ma'ana to lokacin da ya shigo cikin af'alu shuru'i zai bar wancan ma'anan shi din daban zai zai bar wancan ma'anan shi din daban bayan wannan kuma zai zo ya zamanto jami misalin wannan idan ka ce maza maza wannan yana da ma'ana ai za ka ce maza zamanu zamani ya wuce ko to wannan ma'ana yana daga cikin ma'anoninsa ai maza zamanin ba to idan ka ce ka ce maza zaidun yukhatibu ko maza zaidun yakhubu to ya bar wancan ma'anan maza din sa wanda ka sani ya bar wancan ma'anan kawai ana abin da kake nufi da maza zaidun yakhubu zaidu ya ci gaba da yin kudu ba dai har yanzu yana ne yana kaga ya bar wancan ma'anan kenan sannan wancan maza din yana da yambi yayi maza madin sa yambi mudarin sa ba to shi wannan maza din ba shi da mudari ba shi da yambi ya zaman to jami'i kenan to wannan kenan abu uku ne zaka gane fi'ili na shi abu na farko abu na farko kaga fi'ili a bayan isiminsa kaga fi'ili a bayan isiminsa abu na biyu kuma in yana da ma'ana ya bar wancan ma'anan shi da aka san shi da shi abu na uku in mutasarrifi ne ya zo ya zama jari idan ka samu wadannan abubuwa guda uku to su ne za su ba ka af'alu ci gaba da yin abu kenan za ka ce aqbala aqbala zaidun yukhbiruna akbala akbala ba yana da yukubilu ba mudari'in sa to wannan akbala ba shi da mudari ba shi da yukubilu akbala zaidun yukubiluna zaidu ya ci gaba da dai ba mu labari shine ma'anar sa ya shiga cikin af'alu shuru'i kenan shine abun nan Abu Sayyid al-Musannad yake cewa fa akbala yamshi fil bisati fama jara ila al-bahri yajri أو إلى النجم يرتقي yake cewa ba ku ba da jamsi ya ci gaba da tafiya ne har yanzu tafiyan naki din bai bai dakata ba fama da ra bai sani ba ilal bahari ilal bahari yamshi koji yake tafiya aw ilal najmi yartaqi aw ilal badri yartaqi ko kuma yana hawa yana kokarin tarar da badar ne sama da bai sani ba yana yabawa wannan ne a abin nan abu tayyib abu tayyib ne yake yaban wani sarki yake cewa fa aqbala yamshi to anan aqbala din ismin aqbala din damiri ne mustaqil damiri ne mutasir aqbala yamshi yamshi din kuma jumla fi'liya fi mahalli fi mahalli nasbi ya zamanto khabar din wannan aqbala din kenan shi ma yana da irabi irin irabin da ake makada su ne waɗannan af'alul muqaraba suna da yawa su goma sha ɗaya goma sha ne kamar yadda muka faɗa yawa ƙa'ida min al-af'al allati ta'malu amala kana yana daga cikin ilai waɗanda suke aiki irin na kana af'alul muqaraba ilai waɗanda suke kusantar da faruwan abu wajiya sune kada wa karaba وأوشك ولن نسوله وتدل على قرب وقوع الخبر سنا نونا كسنشن أو كوان خبر إن خبر إن بزاع أنبات عنان كبا مثال إن كشي كادت الشمس تغيب تغيب جملة فعلية في محل نصب اسم كاد ونن تغيب جملة فعلية إتشي خبر فسبب ذلك ونن كاد إن yana nuna kusancin aukuwar kabar din ma'anan kusancin faduwar rana kenan kusancin faduwar rana haka sauran af'alu raja wa hiya afa wa hara wa khalawlaqa wa tadullu ala raja'i wuqu'i al-khabar su kuma suna nuna fatan aukuwar kabar din fatan aukuwar kabar din idan kace asa asaddiqu an yanfarija asaddiqu an yafar an yanfarija intirashin shi ne kabar ɗin to a saɗin yana nuna ana fatan intirashi ɗin ya wakana wannan kunci wannan matsala da muke ciki ana fatan Allah zai yaye wannan shi ne fatan fatan aukuwan kabar kenan sannan af'alu shuru'i wa hiya shar'a wa ansha'a wa aqada wa tatiqa wa ja'ala wa aliqa wa qama kun da har kama ya shiga ciki ba wa aqbala wa habba wadannan su nawa ya kawo kenan su tara ya kawo to wadannan taran da ya kawo to wasu ne daga ciki akwai wadanda bai ambata ba misali akwai madha daga ciki madha shi ma yana daga ciki to wadannan af'alu shuru ake kiran su wa tadullu ala shuru'i wal bad'i fil khabari yana nuna ci gaba da abu ko kuma fara abu wasu daga cikin suna nuna farawan abu misali idan ka ce a fazar bilahu yanha to wannan katangan fa ya fara tsagewa wannan katangan ko wannan rekin ya fara karkatowa a yi wani abu a kansa to yana ba da wannan ma'ana ɗin amma yawanci suna ba da ma'ana ci gaba da abu sannan kana son ma'anan fara abu ma za ka yi amfani da su fara abu ma za ka yi amfani da su sannan kuma daga ciki har da wannan daga ciki har da abda'a na hamza ko bada'a mujarradinsa bada'a zaidun ya takallamu anan ba kana nufin bada'a yabda'u ba anan bada'a zaidu ya ci gaba da magana kake ya ci gaba da magana kana kake nufi a takaice ka lura da wadancan abubuwa guda uku da muka faɗa wajen gano waɗannan tsirai ɗin su goma ko su da goma na shuru'i shi yasa yake wa tadullu ala shuru'i wal bad'i fil khabari yushtaratu fi hadhihi al af'al yake ana shartanta wadannan shirai an yakuna khabaruha jumlatan fi'liyya khabar din ya kasance jumla ne fi'li kamar yadda muka kawo a misalan gaba ɗaya za ka ga cewa jumla fi'liya aka kawo khabar din fi'luha mudari'un mujarradun shi wannan fi'ilin kuma fi'ilin wannan jumlar kuma ya kasance fi'ili mudari'i ne mujarradun min an ba an ma'a kada wa karaba kar a sa an wa kada da karaba wa af'ali shuru'i da kuma af'alu shuru'i gaba ɗayan a af'alu muqaraba kar a sa wa kada da karaba an af'alu shuru'i gaba ɗayan su kar a sa musu an مقرون بها مع أوشك وعصى وهرى وقلولق سكم ودننك إلينا نا رجائي سكم أهدا موت دعان أتى أن أخبر منك وقد يقترن بها على كلا في كادا وكربا amma kada da karaba din kaɗan yake ba da yawa ba an tana shigowa kabar ɗinsu kama ya tajarradu minha ala killa fi ausaka wa asa kamar yadda kaɗan ana cinye wa ausaka da asa ɗin an ma'ana in ka gani ɗin karka muka yana zuwa in ka gani karka muka shi yasa ibnu madar sai yake cewa wa kaunuhu biduni an ba'da asa زجر وكاد الأمر فيه أفسا وكونه بدون أن بعد أفا كجا با أن أفا يتي نزل كأن كجا أفا دا با جد أن يتي كأن القرآن كباب ما ولا كزام وانا قدات إيه يتي وكاد الأمر فيه أفسا يتي كاد كما أن أكس لمرنسا معنى أن أكس لمرنسا شيني أكاد ka gan shi da an ɗin shi ne kaɗan yawanci ba an tare da shi to haka nan karaba haka nan a sati kuma haka nan aushaka yawanci yana da an amma wani lokaci za ka gaba shi da an kamar yadda ibn malik ya faɗa waɗannan su ne af'alul mutaraba wal raja'i wa shuru'i tafsifu inna wa anna wa ka'anna walakinna inna wa anna wa ka'anna walakinna waɗannan duka dai abin da muka sani ne inna ne wa afawatuha daga cikin ku waɗanda karshen su yake da shadda waɗanda akwai shadda a karshen su yi musu tafsiti shine ɗauke musu wannan shadda in muka ɗauke musu shaddan ne zai wakana a iradu me zai wakana al'amsila misalai in amalaka mutkirun au in amaluka la mutkirun in mara in maradahu udar in maraduhu la udar علمت أن ليس لمقصر فلاه بلغني أن لم يقبض على اللص كأن قد طلع القمر كأن لم يحمل واجبه أحد الشمس طالعة لكن المطر نازل الكتاب صغير لكن نحقه عظيم أما جموع أنا فرقو مني أنفاني لإلم mun yi amfani da inna inna ne muka cire shaddan muka ce in to a lokacin da muka cire shaddan inna din to sai ya kasance muna da wajihi guda biyu wannan wajihin guda biyun ko kai ni aikinsa na lokacin da yake da shadda ko ka cire shi a aikin kai mishi ruku'a amma idan ka cire shi a aikin kai mishi ruku'a to a wannan lokaci za ka kawo lamun ɗin da za ta bambanta ta da in wancan wanda muka karanta in wancan wanda muka karanta na baya in wa ma wala wala ta almushabbihatu bi laysa dai wannan shine amma sauran anna ko lakinna ko ka anna idan ka cire musu ka cire musu shaddan to za ta tashi a aikin su za su tashi a aikin su sai ka zo ka kaddara ismi da miru sha'ani kamar yadda zamu faɗa a cikin ka'ida anan yace in amalaka mutkirun kaman ka ce inna amalaka mutkirun ba ba bambanci illa iyaka shaddan kawai na innan shi ka dauke ma'ana aikin ka lalle aikin ka wato mutkin ne wato kana yin shi ba ha'in shi haka zaka ce in amaluka la muskinu lalle aikinka kana yin shi da itiqani to anan kayi wa isin din inna din bayan ka ka khaffafa ka khaffafa shi sai ka sai ka bashi rufa sai ka bashi rufa wannan rufan da ka bayar a kai ijmali din din ne ka ki yadda yayi aiki ne to saboda a gane cewa inna kake nufi ne shadda sai ka kawo lamun a gaban kace in amaluka la mutkin wannan lamun din ana ce mishi lamun farqi ma'ana الفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة كبنبن تتكاني إن وندمك كرن تنبايا مثالي وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري وإن إن إنم نا نفيني كما يأتي لا أدري لي ولا أدري أقريب أم بعيد saboda kaga muna da in shartiyya muna da in nafiya muna da in mukhaffafa min as-saqila to a lokacin da ka kawo in mukhaffafa ne min as-saqila daga saqilan ne ka dauke shadda to dole ka kawo wani abin da zai nuna shi mushaddadan ne ka khaffafa shi wannan sun kuwa ba mu da komai a hannu sai dai lamu littidai lamu littidai nan shine wanda muke ganin yake zuwa bayan inna ne shadda misali wa inna insha Allah la muhtaduna ko wa inna ila rabbina la munkaribuna muna kawo lamun a bayan sa ko kace inna zaidan laqa'imun inna zaidan laqa'imun to da muka ga ana kawo lamun lamun a bayan in to anan ma sai muka kawo wannan lamun din shi zai nuna mana in dinnan inna ne aka khaffafa shi inna ne mai shadda aka mayar da shi marar shadda yasa ka ce in amaluka in amaluka la mutqin in in maraduhu in maraduhu in maraduhu la udal in maraduhu la udal marad udal shine cutan da yake kumburi yake kumburi ga injiniya nan da kita udal idan ka cire shaddan anan sai ka kawo lamun la uza la uzal idan babu wannan lamun din a misalan nan guda biyu mun shiga cikin rudin da muka shiga shine anan shi in amaluka muskinun ana nufin ma amaluka muskinun ne an kore ne aikinka ba mai iskani bane haka yake nufi ko cutarka ba uzali bane haka yake nufi a ko kuma lalle aikinka akwai itikani lalle cutarka udal ne haka ake nufi to yana muna cikin ruɗi saboda zai iya ɗaukan kowanne daga shi amma a lokacin da aka kawo lamutsin littida'i to a wannan lokaci to shi kenan ya zaman to inna ne mai shadda sai aka kaffafa shadda dalili an kawo lamu a gaban wannan shi ana kiran wannan lamun din lamun farasi to amma sauran fa gaba daya in ka ci alimtu an laysa la muqassirin salahu ko la muqassirin la la la laysa la muqassirin falahu laysa li muqass لمقصر فلاه أي أن ليس فلاه لمقصر معنى ناسا da cewa mai gazawa wanda komai zai ce bai iya ba komai zai ce ba zai iya yi ba to na san da ba mai rabo bane shi mai rabo kawai gwadawa zai yi in ya kakara ya kasa ta shi can amma ba zai ce abu ba zai iya yi ba ba zai ce abu ba zai yi ba shine alimtu an laysa la muqass laysa la laysa laysa laysa li muqass li muqassarin falahu ai shi muqassir din ba shi da rabo balagani an lam yuqbal ala listi labari ya iso mini cewa ba a kama barawun ba ka an kaffala alkamar ina ganin farin wata ya fita ka an lam yuhmil wajibahu ahad ina ganin ba wanda zai iya barin wajibinsa abinda aka daura mishi yayi a shamsu taliya rana ta fita lakin al-mataru nazil amma ruwan sama dai ana nan ana yana sauka الكتاب الصغير لتاته كرمين لكن نفعه لكن نفعه أنفانيس عظيم لجرماني أولا مجموعة أن مجموعة أن دك أن مجموعة لكن إن كخفف وأن شدا فبذي أيتي با amma za ka yi izmarin damiru shani ya zamanto isim ɗinsa jumlan da ka kawo masa harfin nafi a gaba sai zamanto jumla ya zamanto kabar ɗinsa alƙa'ida tukaffafu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna inna da anna da ka'anna da lakinna ana ɗauke musu shadda ana kaffafe shaddansu amma inna inna kuwa fa yajuzu inda tafifi a lokacin da aka kaffafe shaddansa imaluha ja'izi ne a yi mata aiki wa ihmaluha kuma ja'izi ne a ɗauki aiki imal yi mata aiki ne iyawabi ihmal ɗauki irabinsa ka ce in amalaka kai imal in amaluka kai ihmal kenan ihmal shine ka bashi iradin sa na shadda na inna din ihmali kuma shine ka dauki iradin sa dauki iradin sa shine ka bashi rufa ka bashi rufa wa in uhmilat yace amma idan aka aka aka ki bashi aiki da khalat lamu litidai ala al-khabari lamu litidai zai shiga khabar din fariqatan sai ta raba bainal isbati wal nafi mun jigo sai ta raba tsakanin in din da take harfin nafi da kuma in mukaffafa min as-sakhira sai ta raba tsakanin wa in adri aqrib wa in adri aqrib la adri aqrib in din harfin nafi to saboda haka idan ba sa wannan lamun din ba in din ba za a gane harfin nafi ne ba ko kuma in din asalinsa inna ne asalinta inna ne aka khaffafa shaddan ba za a gane ba to saboda wannan ne sai ka ta kawo wannan lamun din kamar yadda muka bayyana daga baya in ka sa lamun din ka tabbatar da abu in ka cire lamun din ka kore shi misali idan nace in zaidun laqa'im ina nufin zaidu a tsaye yake idan nace in zaidun qa'imun ina nufin ba a tsaye yake ba to saboda haka in baka yi larabci ba kar ka yi larabci yasa irin waɗannan wurare ake kama waɗanda ba su iya larabci in ka ce in zaidun la qa'imun zaidu a tsaye in ka ce lamun din ka ce in zaidun qa'imun zaidun ba a tsaye yake ba saboda cire lamun din zai nuna in din nafiya ce lamun din kuma za ta nuna in din inna ce in din inna ce mushaddada aka kafafa ta وأما وأما أن وكأن فلا تهملان غير أن الاسم فيهما يكون دليل الشأن محذوفا yace anna da ka anna su ba za a hana su aiki ba ba za a hana su aiki ba ghaira anna lisma sai dai ism din fi a cikin su ya kunu damira sha'ani to zai kasance damiri sha'ani ne dalil sha'an zai kasance mahazufan wannan dalil sha'an din an shine ku koma baya saboda ku gane sosai misali da nan kace alimtu an laita asalin sa alimtu annahu laita ne da muka ce balagani an lam asalin sa balagani annahu lam ne da muka ce ka an qattala asalin sa ka annahu qattala haka nan ka annahu lan yuhmil haka ne to shi kenan sai muka muka cire shadda sai ya zamanto alimtu anhu balagani anhu ka an ka anhu ka anhu to sai muka zo muka cire ku ku ku ku ku din muka cire shi ka zai zamanto alimtu an laisa balagani an lam ka an qat ka an lam zai zamanto haka to amma a wannan lokaci abu uku ne ka an kace annahu anna annabin yana da shadda sannan ga isim dinsa annabin yana da shadda ga isim dinsa sannan kuma bayan sa laifa yazo ko harfin nafi yazo ko qat yazo wadannan abubuwa guda uku a lokacin da ka cire shaddan ka cire isim dinsa to dole ne ka kawo harfin nafi ka sa ko ka kawo kaf ko ka kawo kad kasa ko ka kawo sin kasa ko ka kawo saufa kasa ɗaya daga cikin abubuwan da suke irin su alfawasili sai ka zo kasa a wajen dan me aka ce ka sa wannan saboda waɗannan abubuwan da ka sa su ne za su nuna maka akwai ismi mahazufi da ni sha'an ba ka ga da aka ce an ne gaban laisa laisa din harfin nafi ne balagani an ne gaban lam ne lam din harfin nafi ne ka an qad ka an ne gaban qad din harfin harfin tafik ne ka an ne gaban lam ne a gaban haka nan zaka iya kawo bayan an din zaka iya kawo tinu zaka iya kawo saufa harfin nafi ko qad ko tinu ko saufa sai ka raba tsakanin waɗannan su suna nuna maka akwai dalilin sha'an shine isin ɗin wannan mukhaffaf ɗin wanda yake mahazuci wannan shine abin da yake nufi da anan a lokacin da su anna da ka'anna ka khaffafe su ba wai aikin su ta rusa ba a'a isim ɗin nasu ne ka cire sai ya zamanto dalilin sha'ani ka an qad asalinsa ka annahu qad sai zamanto ka'an fukat sai zamanto ka'an kat ka cire hutun ka cire shadda kamar haka ne damiru shanin da muka ji an cire kidin shine wato kana nufin ka ce ka'an kat misali da ka ce ka'an kat ka'an kat tal'al kamar lamarin nan lamarin nan alaman lamarin nan da nake gani kamar farin wata kamar farin wata ya fita sai ka ga a ma'ana wajen fassara za ka ba da ma'ana na lamari ko sha'ari ko ka ce lamarin yadda yake gashi abinda kuma kake fito da shi a fassara babu shi haka a rubuce babu ku shi yasa ake ce mishi damiru sha'ani to in aka aka kaffafa su sai a cire isim din su din ismin din su da aka cire din sai ya zama to damiru sha'ani ne ma'ana lamarin yadda yake misali dan kace balagani an lam yuqbad ala listi akwai wani lamari da kake ji a rai wannan lamarin shine barawon nan an kama shi ko ba a kama shi ba to da kace balagani an to sai ka cire damiru sha'ani balagani an hu wannan damirin damiru sha'an ne ma'ana labari ya iso min lamarin da ko a bisa dukkan alamu barawon nan fa ba a kama shi a bisa dukkan alamu shine ma'ana da miru sha'ani din wannan barawon da ba a kama shi ba har ne to wannan abin da ka cire a bisa dukkan alamu ko lamarin yadda yake sai wannan barawo ba a kama shi ba shine da miru sha'ani to wannan da miru sha'ani kuma shine isim din an din ko ka an din kaga kenan an da ka an din sun yi aikin su inna iyaka isim din shine ka cire tunda isim din ka cire jumlar da ka kawo a gaban wanda ka jona masa hurufin nafi ko ka kawo kat ko sin ko saufa to wannan jumlar a ciki zaka fito jumla fi'liya sai ka fito da sai ka fito da khabar din wannan an mukaffafa din ko khabar din wancan ka an ka anna din wanda yake mukaffaf kenan to shi yasa wa amma lakinna lakinna yace fa tuhumadu ban duk inda lakin na aka khaffafa shaddansa yace wajibi ne wajibi ne a dauke masa aikinsa misali zaka ce ash-shamsu tali'atun lakinnal lakinnal matara nazil ka masa aiki kenan in kace ash-shamsu tali'at ash-shamsu tali'atun lakinil matru لكن المطر نازل كخفة شيء كوي المطر مبتدا sannan kuma nazil khabar mubtada ka kafa ya tashi daga aiki kaf inna wa akhawat fa'an al'amal wannan wani sashi ne wani sashin darasin da ya gabata ne inna wa akhawat fa dauke musu aiki ɗauke musu aikin al'amsila misalai innamal hayatu jihadu innamal hayatu jihadu rayuwa jihadi ne innamal qana'atu kanzu qana'a dangana da abu kaɗan kanzi ne zuciya ne innama تقاس همم الناس بالآمال أنا أنا قيست همر متاني دا أيوكا سني إنما يعاتب المسيء إنما يعاتب المسيء لليتي شيء إنما يعاقب المسيء لليتي أكي وأقوبة أكي وعذابة ليتما الدهر مصالم ليتما الإنسان كامل ليتما ليتما السرور سرور دائم ليتما الشباب راجع ولن مثالين yana nufin inna da laita ana sa musu ma inna da laita inna inna da laita ana sa musu ma idan aka sa wa inna ma zai tashi daga aiki idan ya tashi a aiki kuma da inna min khasa'is al-asma'i kun kawai yake saboda sa ma din sai sai ya tashi a dauke masa wannan ikhtisasi din inna mai sadda baya shiga shi ibiyai kamar inda ka riga ya sani to idan ka sa inna ma zai tashi daga aiki in ya tashi da aiki a sanadiyar tashin sa aiki zai yi shiga shi shine zaka ga innamal hayatu jihadu innamal qana'atu kanzu kaga ya shiga izini innama tuqasu tuqasu fi ibiyai innama yu'aqabu yu'aqabu fi ibiyai saboda ya tashi daga aiki ya kasance za a iya sa shi jikin jiri shi kuma laita in ka sa masa ma zai zai iya yin aikinsa zai iya yin aikinsa menene aikinsa menene aikinsa za ka ce laita madahara kamar yadda za ka ce laita dahara za ka ce laita mal insana kamar yadda za ka ce laita insana haka nan za ka iya ɗauke masa aiki ka ce laita masururu ka ce laita mashababu a lokacin da ka ce laita madahara za ka ce maɗin za'ida ce ma za'ida a dahara ism ɗin laita mansu ma za'ida al'insana ismin laita mansu a lokacin da ka ce laita masururu maɗin kafa ce ma'ana wacce take hana aiki ne sannan kuma asururu mubtada دائم خبر المبتدا الشباب مبتدا راجع خبر المبتدا القاعده تتصل ما الزائده بان واخواتها yace ma za'ida tana haduwa da inna da akhawat da kawayenta fatakuf fata fatakuffaha anil amal ko fatakuffaha anil amal sai ta hana ta hana ta aiki wata zilu kisa sahabin asma sai ta kawar da keɓantanta da asma sunaye illa laita sai laita daga cikinsu fa ya imaluha ya ja'izi ne a yi mata aiki wa ilga'uha kuma ja'izi a yi watsi da ita a ƙi mata aiki wala ya zulu kisa sahabin asma ma ta shiga ma ba ta shiga ba laita ba za a ɗauke mata irtisasi keɓantanta da asma'u da sunaye ba. Shirin wannan shi ne in ka duba inna ɗin kawai harafi ne ta akidin ne mutum rabiya. Babu ba babu wani ma'ana na shiri da yake ɗauke da shi. Laita kuma to tamanni din kansa wanda laita yake dauke da ma'anansa yana daga cikin ayyukan fi'ili yana daga cikin ayyukan fi'ili to saboda wannan laita din take da fawan da a koyaushe tana tare da ismi ba ta rabuwa da to wannan ma din to ba din dai aka duba ya zamanto in kana so saboda wannan ma din zaka iya dauke masa aiki amma ba kai zaka dauke masa ittifaqi da asma ba kai zaka dauke amma sanadiyar ma din na ai raba tsakanin to ba laifi in kana so ka dauke masa aiki kace laita shababu ko kace lai kace laita mashababu ko kace laita masruru ba laifi amma ittifaqin da da ismi wannan ba za ka iya dauke masa ba lan nasiyatu bi la nafiya da jinsi la nafiya da jinsi abinda ake nufi da la nafiya jinsi ladin da take kore jinsin abin da ka hada tare da ita idan kuma aka ce la nafiya kawai to ba ana nufin wai tana kore su bane kawai ita harfin na kun yi mutum saboda haka akwai la nafiya akwai la nafiya da jinsi misali idan ka ce lal amalu mufi'an ladin da take aiki irin aikin laisa wanda muka karanta wannan la nafiya ce tana kore abin ne kawai ba ta kore jinsinsa amma wannan la nafiya da jinsi tana kore jinsin wannan misalin wannan idan na ce maka la rajula la rajula fi dar abinda nake nufi jinsin namiji din babu a cikin wannan amma ta yi wa samu jinsin mace za iya cewa gidan mata ne tsura amma namiji dai jinsin namiji dai a gidan nan babu wannan shine ma'anar da zai baka idan kace la insana fiddari dan adam be ko a wannan gidan babu ko dai a samu kyanwa ko a samu kokare ko a samu wata dabba da dan adam be a gidan nan babu jinsin abin da ka faɗa da shi ne yake kore to wannan shine bambancin sa da wancan lafiya wancan ladin kenan wancan la kawai na korewa ne wannan kuma la na kore jinsin abin da ka hada tare da ita ne wannan sirrin ne ma yasa idan ka maimaita ba ta yin aikin da take yi idan ka maimaita din misali idan ka ce la rajulun wala la rajulun wala imra'atun la rajulun wala imra'atun shikenan saboda ka dauke masa wancan jinsiyan ka riga ya ka dauke shi sai a wajihi guda biyar din da muka karanta a yanzu tsiya a wannan wajihi to za ka iya yi masa aiki al'amsila misalai لا شاهد زور محبوب mai shaidar zur ba abin so ba ne mai shaidar zur ba abin so ba ne la shajarata rummanin filbustan bishiyar rumman da ya kuwa a wannan garkan babu la ra'iya gananin filhaƙin ba mai ciwon tumaki cikin wannan lambo la raƙiban farasan tutaifi ba mai hawa doki akan wannan hanya la muqaffiran fi wajibihi mamdu me gazawa a wajibinsa ba abin yabo bane la mujiddan fi amalihi mazmum me kokari a aikinsa ba abin kushiya bane la surura da'im shi farin ciki ba mai dawwama bane la biddaini mustami'an kishiyoyi biyu ba masu haduwa ba ne kama a ce mutum dogo ne kuma gajeri ne shi kadai ko mutum shi fari ne shi baki ko mai kudi ne kuma talaka ne duk da shiga shi amma jiddan a jiddani layi shari'an din da ake faɗa ka'ida ce mantiqiyya na gane saboda mantiki ku ilimi ne da zaka zaka karanta kwakwalwa hukuncin kwakwalwa to hukuncin wani lokaci yana tashi ya wuce gejin kwakwalwa sai zaman to biddani din ya shi na shi sa tsufaye da masu mantsika ba sa shi su tsufaye da ke suna mu'amala da kalbu ne aikin kalbu din zai kai ya kure hankali in ya kure hankali kuma ya zaman to jiddu guda biyu sun haɗu sun haɗu a lokacin su kuma da ke suna amfani da hankali ne to hankalin aka kure biddani din suka haɗu su kuma abinsu da ke hankalin ba za a kure shi ba to biddani din da ya shi shari'ani biddani da ya shari'ani a wajen a yanzu misali misalin da ibnu qayyim jawziya cikin madarij salihin ya baya yace ittisal bainal qalbayn haduwa tsakanin zukata guda biyu in yi yawa sai ya kasance suna shi'urin juna suna shi'urin juna misalin wannan kuwa shine kamar wani ne da matarsa idan son junan nasu din in yawa idan matar tana zaune a gidanta idan ba fata ba idan mijin wani abu ya same shi za ta ci a ciki saboda ƙarfin haɗuwar zukatan ƙarfin haɗuwar zukatan guda biyu yanzu misali a tarihin laila da majnun akwai lokacin da aka kama akwai lokacin da aka kama abin nan shi majnun din mun san majnun ba yana da diwani ma akwai lokacin da aka kama shi akan shi ya rabu da Laila ana zana shi din zana shi da ake yi ita Lailan tana ji a cikin sai ta ibn qayyim da yayi wannan magana yake cewa yace yace munkiru dalika yace insanun fi suratil hayawan wanda zai inkari wannan ba zai taɓa yiwuwa ba to ɗan adam ne a gangan jiki na dabba ɗan adam ne a gangan jiki na dabba saboda a haka nan ai a hankali ba zai yarda da wannan ba ya za a ce ana dukan wani mutum da kuma wani ne yake jin shi hankali ya wuce gejin hankali ya ce amma yana wakana a ƙarƙashin wannan ne hukunce-hukuncen su hasada hukunce-hukuncen su mai ta duk yana karkashin wannan a gane ai misali idan mutum ya ma hasada Allah ba ya ce ka nemi sani ba in hasada ba da tasiri ba zai hana abin da kake nema ba zai ce ka nemi sani ba ya zama tasirin hasu ne na min sharri hasidin idza hasad a'udhu billahi min sharri hasidin idza hasad to shi ne hasada ai hasadan da yake ma yana na kai kuma daban ne yaya abin da yake zuciyan wani kai kuma a wani ji gaban ne mata kamar kai ne da fayil ɗinka ka je wani ofishi ka je wani ofishi kana neman aiki a hanya sai kuka haɗu da wani mai yi maka hasada yace wani ina za ka je ne sai ka ce finance zan tafi a san ma'aikata sun zuwa ɗauke su aiki a finance to daga nan fa zuciya ya dinga kaɗawa finance yanzu finance za ka tafi ke finance zan tafi shi ne ka buga babar ka kaga kaga hasada ya samu gurbin da yanzu wani nan ya jefa na tsara ce shi aiki a biya shi salar hinki ba hinki ko matatan mai a dauke shi aiki a biya shi aiki a biya shi kuɗi kaza ko asibiti a dauke shi aiki ya fara raya wannan kenan ba hasada ya fara zuwa ba shi kuma ya je ofis ya ba wa director ga takardu da komai a dauke shi aiki to wannan hasadan wannan wanda suka haɗu da shi sai ya yi tasiri a hana shi aiki wanda da ba su haɗu da shi ba ya je gun dare kun dare da ya dauke shi aiki kaga wannan abu ne wanda yake ai hanki a hankali din ba zai yi ba saboda shi hasadan yana zuwa daban shi kuma wannan wani abu ne daban a gefe tsakanin su akwai rata to amma kuma lokaci guda kuma suna haɗuwa su yi tasiri to kamar wannan ne in ka karanta ilimi na tajruba ko ilimi da ya shafi magunguna ko abin da ya shafi ilimi na tasawufi ne zurfi za ka zo ka tabbata da wani shi ta ibnu qayyim da ya bayani akan wannan yake duk wanda yake karyata wannan dan adam ne a sura ta dabba saboda shi dan adam ne za a iya samun mutum sura ta dan adam a gangan jikin na dan adam bushin sa din hakikanin sa din ya zama to ko kare ne ko ya zama ko jaki ne ko zaki ne ko kura ne ko wani abu zai iya zuwa ka a sura kuma ga yadan adam ta kaman wannan ka je sa harkokin irin su ai mai ta harkokin su hakada duk suna da alaka da wannan kafara da harkokin soyayya kaman kana karanta sifar su da ila da musulmi da zaka dinga ganin abubuwan mamaki kamar wannan ne a nan mantiki ne alhukum ne mantiki yake la bidaini nisyan la mujiddina majru la mujiddina mahrumuna la jahila la jahilatin muhtarimat wadannan misalai guda uku da ya kawo mujmu'a guda uku da ya kawo abin da yake nufi gurare guda biyu na farko na ɗaya da na biyu din nan ana wa la da ismin sa irabi ذاك لا عامل لا عاملة عمل عمل إن ذاك تنسب الاسم وترفع لخبر ذاك شاهدا ذاك اسمها منصوب محبوب خبرها مرفوع هكا لا راتبا راكبا ذاك اسم لا منصوب ذاك في الطريق جار ومجرور متعلق بمعزوف وجوب تدبير كائن خبر لا ذاك إرادي ودنهم بلاجين na ƙarshen kuma mubini ne laɗin da da surur ɗin ka haɗa su ka musu jinayi ne za ka ce la na fi jinsi surura zaka ce ismu la mabni ala fathatin fi mahalli nasb kamar da zamu karanta a ka'ida al qawaid ta'malu lan nasiyati lil jinsi amala inna fatansibu al mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'u al khabara wa yusamma khabaraha yace la nafiya lil jinsi kana aiki irin na inna in tai aiki irin na inna sai sai wa mubtada nasaba a lokacin sai a ce ism ne na ism fillah sai wa khabar rufa a lokacin da ce khabar ne na ladin ya tashi daga mubtada da khabar wa yusamma khabara a lokacin ma za ce khabar ne na ladin yunsabu yunsabu ismuha idza kana mudafan aw shabihan bil mudaf ana wa ism insa nasaba ma'ana iradi إذا كان مضافا فيه مثال وجهه أن فرقه لا شاهد ذو به شاهد مضاف ذو المضاف به إذا من مضاف أو شبيها بالمضاف وإذا من تو لكمال مضاف به إذا كان شبيها بالمضاف اسمين يزو يبكاتي وني أبو يبكاتي مفعول ko ya bukaci na'ibul fa'il ko kuma ya bukaci zarfu ko ya bukaci daro shuru wannan shine ake ce mishi shabihan bil sawt misali in kace la rakiban rakiban din ne yana bukatan maf'ul bihi shine farasan farasan din maf'ul bihi ne na rakiban saboda ya maye gurbin shi ne idan kace la mukaffiran mukaffiran din yana bukatan jaro majrur shine shi wajibi shi shi wajibi jaru wa buzuru muta'alliqun bi muqassiran muqassiran idan kace la mujiddan fi amalihi fi amali nan majaru buzuru muta'alliqun bi mujiddan kaga kenan waɗannan suna bukatan abin da shi yake bukata tunda abu ne da yake bukatan wani abin da shi yake bukata to la in ya shigo to a wannan lokaci sai a ce masa shabihan misali ka ce misali ka ce abin nan lafa abin nan lafa li'an badaran lafa li'an badaran mukiru fali'an badaran kamar rakiban farasan ne kamar wannan ne to idan ka kawo abin da yake bukatan wani abu da fi'ili yake da bukata to ya zama to ashadihu bil mudafi kuma za ka masa irabi to a lokacin da ya zama to ba mudaf bane ba kuma shabihun bil mudafi bane a lokacin zaka masa jinai shine kaidan da ya fada yace yusabu ismuha idza kana mudafan aw shabihan bil mudafi wa yubna ala ma yusabu bihi za a masa jinai da abin da ake dishi na saba wani shine mahalli jinai tsakanin kufawa da fasarawa kenan abin da za a masa na saba da shi za a zo a yi masa jinai shine wai kuka suke cewa ya lokaci guda abu ya zamanto irabi kuma ya zamanto dinai misalin wannan shine idan kana mufradan ya zamanto mufradi ka duba mana misalai na uku nan na karshe in ka ce la surura da'im surura din ism ne mabniyun ala fatahati fi mahalli nasb fi mahalli nasb to idan ka ce la bidaini bidaini ismula ismula sai ka ce mabniyun ala ma yunsabu bihi dake tasniya ana masa nasaba da ya ko tasniya ana masa nasaba da ya to wannan ya din kuma an yi shi bina'i da wannan ya din an masa bina'i da wannan ya idan ka ce la mujiddina maharumuna masu kokari ba a hana su yin abu mujiddinan nan jamul muzakkar salimi ana masa nasaba da yafi ma to wannan yadin na bina'i ba na nasaban bane idan kace la jahilatin jamul muannas salim ana masa nasaba da kasara niyabatan an fatha ba to wannan kasaran na bina'i ne ba na ilahi bane to wannan shine kufawa da zahiriya na nahau irin su ibul mudaf zahiriya na nawa suka ce a su sun yarda a lokacin da kace la surura da'im kace sururan nan mubniyun ne a da fata ta fi mahalli sun yarda da wannan saboda ba bambanci tsakanin sa da la shahida zuhur din bambancin kaɗan ne misali da kace la shahida zuhur da kace shahida cewa kai mansubun ko ka ci gaba me za ka ce wala mutu nasbihi alfata kace ba to nan da kace la surura din cewa kai mabuluna alfata shikenan sai abu ɗaya ne ai dan da kace mansubun din karje ka dawo kan fata ba nan kuma ka ce mabuluni alfata dai abu ɗaya ne amma suka ce ba su yadda kace la bidaini la mujidina la jahilati a zuwa ce waɗannan kuma iraban sun zo sun wakilci bina'i wanda suka ce ba su yadda da wannan ba su yadda da wannan ba suka ce saboda wai harafi ne aka ɗauka aka yi iyawansu wannan harafin lokaci guda aka zo aka yi jinayi su ta ya ba bambanta ta me bambanta wancan ma da kace la shahida zu kace la sururan nan duk dai ka zo ka hada su a fataha ka zo ka hada su a fataha to wannan suka ce su ba su yarda da wannan ba haka zahiri akwai ibn musa ko sai ibn musa wani ne shi zahiri ne a cikin yana bin mazhabin zahiriya a cikin zahirancin nahidin da yayi oba shi malamin ruha ne malamin arabiyya ne sai shigar da zahiriya cikin nahu yayi hikima da malamin yanzu misali idan ka ce zaidul qa'im zaidul qa'im zaidul ubi kada ne ba kada din nan marfu'i ne to ka ce duk abinda za a masa irabi sosai yana da ami akwai abin da ya janyo wannan jihadi to nan da ka ce zaidu mubtada din me ya janyo ruwa idan ka ce ai marfu'un bi ibtidai ne ina ibtidai ta dai ibtidai wani abu ne ai ba wani abu ne ba ga kan ana ganin daga ibtidai nan wannan ibtidai shi yayi wa wannan mubtada da kabar ina yake sai dawo zahiranci he dinga ce jayayya da malaman nawa sosai bari zan nema muku wani takarda daga cikin takardunsa ko kuma misalai daga cikin irin ra'ayi da wasu abubuwan jayayya zai da kamar wannan to zahiriya na nahu da kufawa suka ce ba su yarda da wannan irani ba lafiya ma wata ce daidai karfe shida insha Allah a karfe bakwai akwai raguwa kaɗan lokaci